أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يغضبون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نعم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القادم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم قد لساني وأسر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من البهتان من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يكرمها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يوم منا إسلام حلول ga watan Ramadan na shekarar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda shi ne daidai da ishirin da biyar ga watan April na miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyu idan dai ba a manta ba kamar yadda aka sani muna nan da cikin darasi da muke gabatarwa daga cikin sura mai sura surar rumi na alaihi salam daga cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a jiya a darasin mu da ya gabata na jiya mun tattauna ko gobe na cikin fasarar wata aya da Allah ubangiji yake cewa a gaban gane alamun iya cikin rafihi wa ya zo misali rumi wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أولا آية أسئل فترة بكى فعلا saboda wato kasar ta baki ɗayanta in an tafi ita to amma tana da matsaya matsaya wurare da ya kamata a tsaya an yi wa gangano a kan su wanda za su ƙara tsira da bayyana ma'anar da take cikin da a guje kamar yadda suka ce Allah ubangiji ya ce a gaban kana alamai ne da cikin rabbihi yanzu wannan wanda ya kasance a kan wata hujja daga ubangijinsa wannan wanda ya kasance a kan hujja daga ubangijinsa shi ne da muke magana a cewa wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yadrubu shahidun minhu wanda ne jibrilu ne daga cikin ɗaya daga cikin matsalolin da aka yi masa wa yadrubu shahidun minhu akwai wani wanda yake mai shaida daga Allah ɗin saboda bayyanatin min rabbihi to minhu din sai ya koma wajen rabbihi ɗin waiduhu ya zama akwai wani mai bibiyarsa a cikin wannan abu da ya zo da cikin kuma shahidu mai ke shafe mu daga Allah wa min qablihi kuma kafin zuwan wannan din ba akwai kitabu Musa ya shafi annabi Musa imama shi kansa wannan littafi jagora ne wa rahma wa rahma ne ulaika waɗannan su ne yu'minuna bihi suke yin imani da shi wa man yakfur amma wanda shi ya zama ya yi kafirta bihi da shi a ƙwararri ibiran asrari ko ko da shi manzan Allah ibiran asrari da man jama'a wannan asrari sun ce jama'a da kafirai sun ce a dukkanin wata jama'a ko da ba a sa sunan kafirci a kan ba abin da zai sa a gane kafira ce shi ne idan ba da imani da abin da ya zo a cikin alƙur'ani ulai kan yunan wa man yakun bihi da asrari fa naru wa ilu ilu ma'ana ba'aramu da shi wato inda aka yi ma'anuwar ta da shi guda ne sannan sai aka kawo wani labarin juriya ne kar ka kasance a cikin shakku a cikin sa saboda wannan ita ki ba mu shakku cikin sa inna hu haqqul rabbi shi ne gaskiya tsabar da da ubangiji sa walakin na asar da da ne da sai yawan mutane ba sa yin imani kamar yadda kuma faɗa a jiya a dama Allah ubangiji ya yi magana a kan cewa ba na ɗaya bane za ka samu imani ba Allah ya faɗa haka a cikin rawanin su a kawo misali da su wa inda zai asara wani abu yuri duka an sabi ita da kuma wa ma ta da asara hukumun da yi kanar ita zai ka aya wa ma ta da asara hukumun da wani yawan da su kira ne ba wa haka yake wa ma asara na su wa yawan arafa su hukumi wa ma asara na su su hukumi na wa ma asara ya kuma yi wani kare ba mu ne ko ya kana da yin zama su ne da Allah ya ba su da kana da wani wuri to wannan ayoyi da muka fara wannan aya da muka fara a jiya mun yi maka gano a kan waye su kusa ne da wuri amma ba kana alabar shi ya cikin rabbihi hujja a wajen ubangiji an ce ba za Allah ne shi ya yi alabar ya cikin rabbihi waye su kusa ne da wuri jibrilu ne an ce a babban kana alamun iya cikin rabbi ba za a kare alamun iya cikin rabbi wani duk ya yi min dan uwan da zai na ali bin abi mali kamar riwaya da muka yi daga a cikin wani riwaya da zai na ali wanda ba da kare abba wanda ba wani mai ne zuwa ali bin abi mali ne shi ne ya yi min akwai riwaya da ibn jarir a sabri da ibn abi hasan suka yi abu ruhayi shi ma zaɓi yana kaiwa da zuwa da sai na a cikin rabu ya zaɓu an yana cewa a wani mutum ya ne kafayarsa yana ce masa a ofis shi ne kawai wani mutum yana ce masa babu wani daga cikin banu haci ba sai sai Allah ya saukar da wata aya a gare shi wato aya da take magana a kan da wani ne wani da ya kai wani ikon da goyon kawa ita ba ka haka suka bayyana a cikin abin ba to ko ne da zaune a fara da shi ko da zaune a taimakon sa sai da wasu abin kuma ya kai ba kai ma akwai su a yi da yawa ba ka kan kuma da kuɗi ne da ke yana kan sa yin kuma ina kan su a kawanta a alawai gidan biyar da yi wa yanzu shahidu bin kuma isra'ili ne shahidu bin kuma haka yi ba to da haka wanda su cewa ba ku wani bai faɗa wani magana ana ganin sa ka sai na a yi amma ba da ba kawai ya ci za mu yi wani wanda ya yi ne يبعث عمال أبي ولا عند ذلك تشوف في آدم أبو نعيم عمال يبقى لا تشوف أبي وتعالى أبي جوال تو ولا جيل فكان أبي جوال ده إنه جاي أبي yayi daga Muhammad ibn Hanafiya kan riya'a kan ku a kan al-Husayn ne yana da amma shi ba shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ya ba mu ba shi ne manzon Allah ma yake da shi a cikin Muhammad ibn Hanafiya yana cewa na tabbata kai baba yake da masa akwai wanda mutane suna cewa bai dukiya ne duniya kuɗin بيّن الشاهد ثالث سيدي وجدت لو أني أنا هو ولكنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم يجي نقول أن يجدني يجي أما لي حتى من ذلك لسان شيء وذل شاهد منه أنا أجي حتى عليه صلى الله عليه وسلم فلا أريد هي مصنع ملائك كما قال الله fuskarsa da yanayin tsamanarsa da haifarsa da zargininsa da tsarin yadda aka yi halittarsa to wannan abu shi ne shahidin da wuri shi ne abin da ake ce shahidin da wuri sannan muka ce akwai ira da tana da wani tsammihi isa ba musa imamu wa rahma to to to wannan shi kuma in aka dauke ta haka za a ce wa yanzu shahidin da wuri yanzu ya zama yana karantawa ba na bi ba kaga ba na bi ba zai zama wa yanzu yana karanta shi shahin biyu wani mai shaida daga gare shi wani tsabihi kuma kasu wannan din ma ya karanta wani tsabihi kara isa ba musa ya karanta isa da sai musa da ba mu wa rahma shi ba shugaba ne kuma mai rahama wato rahama ne a bisa da sai musa alaihi idan mun ce haka ta yi kenan sai a ce ko jibirin ne haka akwai kuma wanda ba faɗa ba a jiya in ne ko faɗa ba a jiya ce a kamar kana ala bayyana ne rabbi ana magana ne da dukkanin mai imani dukkanin mai imani duk wani wanda ya yi imani ko ko a ce wannan abu yana magana akan asalin halittar ɗan adam kamar yadda ba za mu samu samun sanar da cewa كل مولود يولد على فطرة الإسلام كون أبوك كون أبوك أيضا أنا أيضا لي أن أيهم آل المسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي جيم أنت والتي يجيبك لي أكثر to wannan ya ne to duka da wanda ya yi imani asalin imani ne ya ne ta abawa yuhawu ilani au yuhawu ilani au yuhawu ilani sai iyayensa su ne za su mai da shi ba ya buɗe ko su mai da shi ba ya tsare ko su mai da shi ba ma buɗe wani a ranar hadisi ba ko ba su da shi ba wani ne misali mun san da akwai hadisi da wasu ne ne ba ya wani su da ake cewa ya buɗe ba maza ba ba su zama ya tsoro a wani sun biya da ba su ba ta ya kudu inni khalaqtu ibadi kulafa na ka tsara ibadi na suna musulmai kuma masu karkatawa da wani kowane addini zuwa ga addinin musulmi fa ja su shayafi sai ce da mutu ka zo musu da salatu addini sun karaba su da wannan addini da sannan kuma wa hamla kuma mu ma haramta ai ko wa hamla kuma mu ma haramta yasiye wa hamla kuma alaihim ma haramta suka hasa mu abin da halatta mu a gare kuma suka kumarce su an yi shi kubi shirka da yi bayan ubangiji yi suka rabu da wasu kan wani mutu a tsara kaga wannan hadisi yana nuna cewa kowa ana jike shi akan tsarin musulunci sai wani ya hankali saboda haka yi hankalewar mutum to ya bi ainihin yadda jiran suka ne in ya hankali to ba kan sauke ya shigo wajen to Allah sai ya ba kana alamun da cikin rabbihi wanda ya zama yana kan hujja da ubangijinsa wato ya yi musulunci kenan wa yasbu shahidu minhu sai da wanda ya shakka ya biyo wannan abun ya zo masa shi ba minhu daga Allah ba mutum da shi sai kuma kashi alqur'ani wa min kalli ka wannan da ya shakka wanda ya alqur'ani din akwai kitabu Musa lisan annabi Musa shi ma ya zo da magana akan tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ya الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه سورة كم التوبة أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر في التوراة ذكر محمد والإنجيل وعيسى فيه بال البر أشهر الصحيحة يتأسيم التوراة ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي تشابه الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا في يهود التوراة والإنجيل ولا تقع عليه ربوبته أو لا تقسيم التوراة والإنجيل saboda haka wannan Allah akwai magana sa a saura da sifarsa da halayensa da dabi'o'insa da gari da aka haife shi da sufan da ya biyo da inda zai yi saura da inda zai yi yaki da wukari da yawan kalar mutane da za su bi shi wani irin nau'i ya na mutane da kuma yadda addinin su zai yi mamaya wanda dukkaninsu sun zo a cikin asaura kafin a tsawari ana wani ya zo da haka hadisin nan da bukari da mutum da tsakiya suna bayar sa da izalin ba a tsaye da abu da ma a tsaye da abu da ma wani mutum yake da tsaye shi wani kawai ma da ba a fiye ba yana da kawai sai da kusa a an da makawu ba za ka ba da wani labari yadda da tsohon manzan aka kusa zama a yi wa sallama ba a cikin annaura to sun yana da karshe karshe da wannan yake wallahi ina wuta bautu ku fi taurari ibada mutuwar da yi fi kuma wallahi an kuma tashi a cikin akawa da ke ko duk da aka yi an bana muku wani bangare nan a cikin akawa sai da inda arkan zaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa hibban lil ummiyina an ta'ti wa rasuli sabai suka muka wasi ليس بفرد ولا قريب ولا مخالف الأضواء ولا يقرأ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يأكل ويسعى ولن يأتي له الأمر حتى يقيم به الذلة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله ويكون فيه أعينا عميا وآوانا سما وغلوا ظلما وأنا هذا لم أكن مبالي ولا ولا مجيد يلا الذي هو الشمع الدولة إلى mun aiko ka kana manzo mai shaida mai bishara mai gargadi kanan karkar ne da waɗannan mutane da suka zama ummiyai a rukunan da biyar ummiya da ummiyi ya ce kai bawa na ne kuma manzo na na ka wata suna a nuna wani mai dogaro da Allah ba ya yi ta ba ya ba kansu ba ne ba mai saurin fushi ba ne ba mai kakautar dukiya ba ba mai tarafi a kasuwa ba ba ya mai da rumuna da rumuna sai shi ne lambar da ya yafiya Allah ba zai wani shi da cikin al'umma ba har sai ya miƙar da wata karkatacciyar al'umma ta da dinin ba sai ba wani sai aka abun bauta kuma da shi za a buga idanuwa da suka makance da kurmuwar da suka kurumce da suka san da suka zama a cikin kwaba a cikin jini wannan waye saboda haka wani gani islamu musa shi ma ya kai ga wannan ba wa ba ulaika waɗannan mutane wanda suka yi imani da wannan su ne yi da yi za su imani da shi wato waɗannan mutanen waɗanda suka ce suna kan hujja da ubangiji da masu shaida dukkanin sun yi imani da shi wa man yakku bihi da ashabi wanda shi ya kafirce da shi bihi da da shi manzon Allah ko ko da shi alqur'ani idan ka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ka imani da alqur'ani idan ka imani da alqur'ani to ka imani da manzon Allah wannan rukuni wanda ya imani da shi mai azabi da cikin jama'a wanda ta kawo ne da shi yana azabi da cikin jama'a kan kawo mawuni wuta ya ce makomarsa wannan yana nuni a kan cewa babu yadda za a yi a ce ga wani mai imani da alƙur'ani ba sannan ya tsira gobe jama'a wannan ba zai yi ba alƙur'ani zai je wajen kowa kuma Allah sarki ya ce wa kuke ilayya hadha alqur'an likun hadha alqur'an لأنزل كله ومن بلغ أي وحي كريتوا هنا القرآن إني مبقى كريتش ومن بلغ تقول ودى سلسة أبار القرآن يجيبا سلسة أبار القرآن أبي لأنزل مكان حيا ويتقل على الناس ويتقل على الناس دولة على ويتقل على الكافرين دولة على الله يجيب ودى سلسة أبار القرآن to alƙur'ani sun yi yi wajen da ya ji labari tilas ya na sai kama alƙur'ani shi yasa wa Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma wannan da kana Musa hayyan ma wa kana Musa Ibrahim yace na rasa ya Allah da ke annabi Musa shi kansa yana raye yace ko ba abin da zai zama zaman lafiya wajen sai ya zama ya biyo akwai yin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa لو نزل موسى فخافت وجهه ولا تؤمن لربك da nan kuma zai sauka ku bi shi kare da kuma alhamdu ne da dalila wa ashabu ne da ruwa ni ya da babba an gaba da aka kama su aka ba ni aka ba su ku ko ku da ruwa da kira kuma kai saboda haka wacce bi ke ji alqur'ani to magana ta kai kuma da musulmi ne da zuwa da hadisi da isnadin zuwa da abu musa ashari radiyallahu anhu ana kuma da wani isnadin awwayan shi kuma zuwa da abu huraira Allah ya kara masa yarda Allah ya mutu ba za ka san sa wayo da kama yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la yasbu bi ahad min hadhihi al-umma yahudi wa la nasrani thumma mata wa lam yu'min bima jitu bihi illa dakhala an-nar ba za ka ce ranar da wanda ya haiko da gaskiya wanda rayuwa ta ga hannunka babu mutum ɗaya da zai ji labari da a cikin wani al'umma bayan buɗe ya ko da tsari ko wani abu daban sannan ya bar duniya bai yi imani da abin da zo da shi ba wallahi ya shiga wuta ko yayin ya shiga wuta saboda haka idan aka ce ga wannan Allah ya zo ba wani abu da wani kula magana da ya ake yana cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a ayar Allah da annabi da aka aiko idan aka aiko wani annabi bayan ka hulɗa bayan tafiyarsa to wannan al'ummar ko kuma wannan da ba dole a dawo aka wannan tsari kamar da kuma da da da ana aiki da su da gawa ko da aka kawo biki to kuma dole sai a yi wasu da ba ko da ku a tsakani to ko ma wani da dole za a dakatar da wannan a yi wannan tsarin suna ba da misali akan wai da wani gwamnati ne na hau sabon gwamnati sai su za ta zai wuri kai kuma ta fara kuma ta ce da su sai su ita za su zama wani ta ce a kai ba wuce wannan abu ai wancan ba kuɗi ne tana kan kuɗi tana kan bayan da mai tana kan bayan da mai ana kan wani gaba a kan sauki an ta yi ta sa zai bayi daga ranar kaza ga wata kaza duk sai tsoron kuɗi a yare na amfani da za a kare shi wajen wannan kama na kuma da kai ba ruwan ka yau da ranar shugabanci aka gaba aka ci gaba da shugabanci amma manta da wannan wani da aka riga daga baya ko su gaba da shugabanci daga baya sai na goma daga goma da na zuwa ina ga cikin sogu za a kuma su fi kuma zai yi ya zama yi shi ke nan magana in wanda za ta ga wani wanda ke a ce wani wani wani wani da shi ga dai wani ko wani ka koma amma ya ga ya kuma da haka ake sai ba Allah ya yi wa Allah ba ta da ni da ba sai nan ku yi da ba ba an ku yi da wa ni ko su ma ja ku wa ku ku su yi ba ba ku ku yi da ku su ku da qala aqartu wa aqartu ala dhalik fi qala aqarna qala bal alu wa ana ma ku yi jami'i fa man tawalla ala dhalik fa ulaika hum al-fasiqun ولكن كل مواضيع هذه إذا الله حكم ومن يكفر به والذي ينام في القرآن من الأحزاب والجماعة ولا الجماعة ولا الكافرين ولا المتعلم ولا المتعلم الدنيا لقد قول لك الشيء والذي القرآن يجيبه فالله ربي ما أتوقع لك أصلا ثاني فلا تنتهي يجيبه كان يتبقى أشكين شكو أشكين القرآن dama ba wani ya ce da gaskiya aka haƙo mai rafi ka ba za ka kuma da yin mutane gaskiya ya kuma daga wani da kada wani da kuma su da kuma ana nan kuma ya ce a yi tsami tanzilu kitabi la raiba fihi min rabbil alamin ya ce a yi tsami zalika kitabi la raiba babu shakku a cikin saboda haka kisa alqur'ani ya zama babu shakku babu gobe a cikin sa to kar ka zama a cikin gobe a cikin wannan ayar ana magana da wasan labari amma ana nuna yatsa ga wani wanda ba annabi ba kan ka sake ka shi kuwa cikin alƙur'ani inda muhaqqu li rabbi shi ne gaskiya tsawata da wani ubangiji ba walakin da akwai nan da yuminun amma sai yake mutane mafi yawan su su imani ba ina da kyau ne gaba
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأنهار هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على رحمة الله على الظالمين a wannan aya ana ubangiji yana cewa wa man azlamu waye wanda ya fi yin zalunci kamar a ce babu wanda za a kwatanta irin kalar zalunci da wannan wanda ake faɗa a haka ballantana ma a samu wanda ya fi shi. kamar a ce a wata ake da wannan azlamu ba wanda za a kwatanta zalunci da wanda za a yi magana a kansa ballantana a samu wanda ya fi shi. waye shi mimman tara mimman tara Allah kaza daga wanda yake kirkariya da Allah Allah bai yi abu ba ya faɗa shi ya yi wala tuni ba ku an da ku jalla hada alam wa hada alam da ta wa Allah kaza da wanda yake da Allah kaza dan tiku kuri da wanda yake da Allah kaza dan tiku وما ظن الذين يتقون على الله كذب يوم القيامة إذا ظهر الصوت على الناس والذين أقروا لا يشكرون والذين ألموا ba ka yadda za a yi mutum da ya gari ya Allah a nan ya ce mu ya yawa ya yi sai ko ya yi ba zai yi ba shi ne kafa ko yi ne waye ya yi wannan kaya ulai da yurawuna ala rabbihim wannan su ne za a bijiro su ga ubangijinsu wa yaqulu al-ashhadu waɗanda suke masu shaida za su ce ha ila ilahi da kaza ko ala rabbihi waɗanda kuna da suke suka yi kariya ga ubangiji suka yi kariya suka dan kariya ga ubangiji nan ba tabbar ba ne ba kai sa wa kai ba su ne kariya ce ta ce Allah ya da ba da wato kuma yi ba a Allah ya ba kare to amma a akwai shi da Allah wani yake magana akan kodon kazabu أخبرهم كذبوا آياتهم كذبوا في الآيات وبينهم أما كذبوا بآيات ربهم من أي الآيات وبينهم فهو هذا وقت كنا هذا الشيء في الآيات التي عليه أفعليه شيء وقت أولئك يرغبون لا بجروز على ربهم أو يقبلون لا نكاد الأنبياء ويقول الأنهار sannan kuma masu shaidu za su ce ha ta yi zafi da kada ko alarabe ne waɗannan mutanen su ne dai waɗanda suka tattara yake suka yi ƙarya ga ubangiji kaji ba alama rasulullahi wa rasulullahi sai da kuji lalle da ana Allah ta tabbata da azalimai wanda suka zalunci da kansu wato su ne waɗannan mutanen ba wanda ya kai irin kiran ƙarya daga wanda ya ke ƙarya ya ce Allah ya yi a faɗa ومن حضر منكم يسرى على الله كذبا او قال اوحي اليك ولم يوحى اليك شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أنا هذا ما أنا أقول وعندما كريا بيد وجه كريا أنا أقول ويجي أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء أبو هاي وهو أبو هاي جويبا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو يجي بما يجمعك أقول أنا يجمعك أعرف قولي كثير من ذلك وانا انا اقول لك وانا بس سيكون موجودا لا أشكرهم على ربهم أو يوم رجلهم ويقول الأشعار كما تشكي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الأشعار يرغبون على ربهم لا أشكرهم ولا يوم فغير مكتب أشعار الحديث لنا على ذكر هذا الفاتح من قال صلى الله عليه وسلم إلى جاء على حكم الفاتح يقول تلك الرواية تلك ما منكم إلا سيكذب ربه ليس بينهم وبينهم يوم القيامة ba wanda cikin ba ta zai za ki bara shi da ubangiji ba zai yi bara da shi babu dan tafi ta tsakanin wanda ya fara da yaka ne ko ya kada wuya a kan abuga ka yanzu aimana a aimana min ba za ka wa ka ma mata zai yi wa yadda sana ba ku zai yi da ya aika ba zai yi wa yanzu an tsara min ya zuwa hannunsa ba za ya wa ka ma mata ba zai yi ko wani abu da ya gabatar ويسرع امامه يدور لبس فلا يرى الا الجاه واحد يستوفى sannan sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ce ya ji to nan dai wannan duk mutumin da ya samu dama na yage yanda zai yi ya tsira kansa daga wuta to ya kokari ya tsira kansa daga wuta fattahun da walau shi kama ku kokari ku nemi kuskuren wuta da koda da zaki da biyu ne za ku in kuma za ka ba da zaki da biyu ne sai maka wajen kai ka kusanci wuta a wannan ranar to kai to wannan hadisin kaga ya suna mana mana ayi da ulai ko wannan mutane ba su da alaji saboda kowa a zai magana ne haka yana magana a kan cewa kowa da cikin ku zai ga ubangiji sararsa a kamar yadda ya ga yake ganin wannan wata ga na shan ba za ku shakku a cikin sa wannan dole ne kuma ana zai magana shi to sai shi amma a su waɗannan haka yake guda ce waɗannan da suka yi ya ubangiji saboda haka da Allah Allah da kimar su aka fada ga waɗanda suka zama a tsarai alama a tsarai da amfani ne akwai hadisi da a tirmidhi da imam ahmad da bukari ma da ke da muslim bukari ya mutu su waje yana magana akan cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa cewa ranar tashin alkiyama Allah zai kawo mutum mumi ya rinjiye shi da suturarsa ya tunatar da shi da rabar al'umma ya yi magana da shi da shi wato kamar ba da yake ce ya ce ka tuna zubin da kai na ranar kaza da wata kaza ka tuna zubin da kai na kaza da kaza ka tuna zubin da kai na kaza sai ya tabbatar da wannan zubin da shi na kuma ya tabbatar da cewa nan dai ba kuma a haka zai yi daga cikin Allah ya ce to fa ana sarfu daga duniya ni ne na cuta maka wannan abu a duniya ba Allah ta ga an gane ka yace kuma zan gama ka maka shi yau da kiyama haka Allah ta ga ya ce yace to shi ne yace amma waɗanda ba mu ne kuma za a fassa safura ta tashin alkiyama ويقول الأشهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هو رسول على ربي ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين لا يعلم أن ما شيء ذلك هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ولم يزكي الدنيا هو ربي أمرنا الله صلى الله عليه وسلم على سوى لا نتاكد أن يابا دول ولو لكي يتوفى في الأشهاد فهو لكي يتوفى في الأشهاد فهو لكي يتوفى في gwamnati za ku yi ta ana cikin wannan rana a da tsarin su ne za su kama shaida ce wanda suna da wasu tsire da sun yi kariya ga wani sannan kuma waɗannan a tsarin su za su kara magana ce a rana a rasu zani kai da ana Allah ta tabbata ala zalimi a bisa zalimai Allah ke kiyaye mu daga wannan rana wanda za ta zama a fallasa mutane Allah ya fara da cikin waɗannan wanda za su gani
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. yadda abin da suna amfani da layi waɗannan mutanen da aka ce su ne a zalimai nan da aka ce cewa ana tabbata gare su suna waliya su tura wa sabi lahi su ne mutane da suke tare mutane a cikin tabarkin Allah wa ya kuma na fi wa dan kuma suna nema wa tabarkin gargajewa kullum so suke ga an samu matsala wannan abu aka suna nan Allah ya ga wannan abu suna sawa idan wani ya kama miji kuma a wala mu ya fito a kan shi da wanda miji kuma a kuma da kuma a yi fata da kuma yi ba kana za ku bayar da amalin da wata a yi amalin Allah ya ba ku labari haka. Da aka zo wannan kuma Allah cikin abin da ya rera wa Iblis hanyoyin da Allah ya koya wa Iblis da zai iya haɗar da muka. Ya ce wata bimani ba ma ta rihu da sauka. Wa ajin ayin da zai yi ka warajika wa shari kumfi amwali wa kaulari wa hibba wa ma ya shi hu shekaru illa gura. Saboda haka zai biyo ta kowace hanya. In ya biyo ta iya biota na tsaka iyaye bai samu da ba ya biota ya ya biota mata ya ya biyo ta dukiya ya biyo ta kafa ya biyo ta haya kan doki ya biyo ta ko'ina kuma da haka da wani bai a yi wajen kafi wa an ilani wa an shamaki ko wa labari asara mushafi haka yake zai zama su bai a yi ta da wani wani kafi da bayan magalan da zai yi da wani shamaki su je da wani saboda wala tafi asara mushafi sai iya ba shi gobe na in gaba ka samu mafi yawan suna godiya gare ka ba da shi ne to saboda haka wannan ayat da ta zama cewa hanyoyin da ake yi a kan mutane a cikin farashin Allah suna nan da yawa za ka inji za ka samu gaba da kiyayya a tsakanin a rarraba a kakkasa kowa suna ganin kowa a wajen cewa ne shi ne ko wani ce zai ya amma da wani fara kuma ma faru da ana mai daga da wani da wani da ake yi aha wannan hanya yi yuri ba mu ya ba su su ba sauri ruwa ko ya da shi ko za su je wani ka wani ma ba su da wani ke ya ta wani ya ba su da wani ko su da da na ga su ka da kwace kwace dan abubuwan a yi gida amma biyar suna da gida yau da suke a karewa daga wani wani haka wa ya kuna hannu wajen suna yawa mata karka cewa waɗannan mutanen su ne suka zama wani su ne da an da ka ayyuka kun kafirun waɗannan suna makafirai ne na haka su imani ba kuma mago makafirai shi ke nan ilan jimla rayu da mace da ta mutu a kan ilan na na
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ذلك القضية
أولئك لم يكونوا أولئك الذين يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون الصبر وما كانوا يبصرون ولا آية أولئك ولن نمت على الذي أكفر الله وكذلك على هنا لم يكونوا معجزين في الأرض وتكثر استهزاء بكاهل الله ما أبرزها وعليه وما كان له من دون الله من أولياء sannan kuma za su da wani wanda zai zama mai taimakon su daga Allah wanda ya ji lamari masu yi da lamari su ba su da shi yura an da wura azaba za a karɓar azaba a gare su ma ka niyar tsaki da sama to su kasance suna da damar da za su ji abin da ake gaya musu ba wa ma ka yi turun kuma ba su kasance suna iya gani ba wannan a wannan aya ita ma a cikin wannan tana da cikin ayoyi masu maganganu Allah ubangiji ya yi magana da wulaƙi da ne ya fito mu da yalla wanda da muna da aka faɗa barkan ana cewa su ne masu kasa su ne masu kasa da alamun da kafirci a tare da su musamman ga da yada domin wa ma ka da lahu bi yuhi wa hukumi sai su fi samawa da yada inda hukuma na alifan fadila ai ba mu da wanda ya da kansa ko akwai an samu abin da ya da yada yanzu haka ba sai ne da yin rani ana yin rani da ke yayewa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a hadisin muslim da islamin zuwa da abu musa an karbi wanda ya samu hannu yana zuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله تعالى لا يؤذي الظالم حتى إذا أخذه حتى إذا أخذه لم يفلته فقرأ النبي ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah yake maza Allah yake Allah yana yin jinkiri ga azali da masu ita za a yanka wala yin jinkiri yana yin jikiri amma ba ya yanka ba ya yanka ba ya ba wani ya manta ba ana yana yin jikiri da azali ne har sai ya sake kama shi ko ba wanda ya isa ya wanda shi da wajen sa sannan sai ba zama ba kuma za mu yi wasu zama yana da aya ana yin da cewa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة haka nan kake ganin kamun ubangijin ka idan ya kama alƙayya ana yin gudanar alƙayya wajen fatima a ƙarin kayan zalunci inda aksahu kawo allah alimun raɗaɗi ne shadidi ko mai raɗaɗi inda masu rabbika na shadidi يوم نفس البطشة الكبرى إنا ملتحقون وما إذا مكا من يوم العشرة دولة هكا كما وجد زي ما إذا بسيطة أقول زي إيه ماشي دولة يجب أن الله وأكا كل إذا تجاوز الآية وما نسيتها لذلك إذا أكا كاكو بأكا كما كان أكبر ذلك daga mutane suka ga abubuwa da zalunci suka dai suka dai ana nan ana da in dai zalunci sunan zalunci wallahi wallahi Allah ya kawo ka Allah ya kawo ka wani wanda kike wa zalunci ya dake ya dake yanzu ya saba da abin da yake bari zai yi bidola dole ne kuma in yayi zai samu da ba a tarihi duniya duk wanda da aka danne wajen da yake ba wa da ba da yake rawa da yawa wannan shi ne magana ba za mu so Allah wa sallama da yayi kaura ya bar Madina a yawan Makka ya tafi Madina ai da cikin sabon kaura har da zalincin da ake masa na ba a bari ya ibada ba ai da kowa ya zaka amma a bari ya zaka ba da shi haka ne kuma yake bi a bari yana bi zanko zanko da wurare wurare na larabawa kasance wa zai taimake ni da samu damar yin ibada ta da isar da sakon ubangiji da haka yake cewa ba shi ba yake wasu taimake ni zo ya ce sa haka a wasu ke suke yi har ake haka ba kuma kuma ke kuma ke hira kenan za su yi shi abu da ba a haka yadda za a kasar da wani da sama da zai tura sahabbansa su kaura zuwa habada hijirar da ake na farko zuwa habasha cewa da tafi wannan garin domin akwai sarki a garin wanda baya yi zalunci kuma baya bari a yi zalunci kada ba wani abu aka magana kai da rashin da suke dole to ka wannan magana zalunci kenan amma wani yana nuna mana wanda yake azzalimi ko da ka ga an kare shi to ba dan haka ya manta shi bai ba kuma dan ya gagari Allah ba ذلك الذي يكون به الامر وما كان له من دون الله من اولياء بعد يوم الدين ما بيت الله سبحانه وتعالى وما كان له من دون ان يذكره من دون الله ما له من دون الله ولي ولا أنا قلت لك بقول قول لله يبقى الله إذا الله يكاد مجد ويسرق عليه باب يسرق عليه تجد أنا ما يسرق وباب يسرق عليه أو يمنع ma kanu yastati'una sab wannan aya wannan magana wannan ala wannan kinta ma kanu yastati'una sab'a ba su kasance suna iya samun damar ji ba suna da cikin ayoyi ko ko maga abinda mai magana da yawa ma kanu yastati'una sab'a dalilin da ta haka ba su kasance suna da ikon ji ba dalili saboda kafirci ya riga ya rufe musu sun da gaske kafirci ba abin da ke yi sai kafirci dan ana sai zama wannan abin ya zama kusurwa da mu ba su da lokacin da za su ji alƙur'ani ko kuma abin da ake gaya musu ji na amfani shi ne ya ga gaba wala da makana ku ji wani makana ku ji wala da makana kun ko ji wani makana ku ji وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فلا له بصرهم ولا ابصارهم ولا افئدهم بشيء كانوا يجحدون بايات الله هذا باقي اي اما لا يعمل فما كان سمعهم ولما كلامهم بما كلامهم به ولما كلامهم بما كلامهم به وجعلنا لهم سمعا متأثرة به وأبصارا كلها وأفئدة suna da zukata amma ba za mu san ku inna bi rusma da ruba wala asaru dan na ko rusma da ruba wala abdan mu kuma na ko rusma da ruba ni shi da wala abu iskaru ya hadiya ya ai ka san sa musu ne da ayoyin haka musu da fili da ayoyin haka shi ya zai sa ya kasa jin gaskiya ya kasa ganin gaskiya ya kasa faɗar gaskiya ya kasa kiyaye gaskiya to ya kamata ne ka tsura sama ɗin wannan dalilin ne wani kawai ya fita a baka sun da su da sama za ka hudu ko ba da yin hana wannan malar da zai yanzu ita ce cikin dare a sabri duk da abin da ya zama a wajen masar yana ganin cewa ita ce kawai masar ita ya zaɓa duk da ya kawo sauran har bayan ya rubuta ya sa da kafin ya ba wanda ya samu hannu ba da kuma a tare cewa saboda shagatuwarsu da kafin shi ne ya sa ba ga iyan ga wannan gashin amma ba su iya sa amfani da shi ba saboda kawai in kawo wani abu da ya yi ba wannan a mafaita ba ta ne to ni kuna sana'a ku samu damar wannan ba me yasa suka kasa samun wannan damar saboda rufi da aka yi a zuciyar kama wallahu ala qulubihim wa ala afar aw wa ala sanjihim wa ala afsarihim bishawa wa lahum adabun azim kama wallahu ala qulubihim ala yayi akan zuciyar wa ala sanjihim ya yi akan kudurar wa ala afsarihim ya yi akan jagorar sai a wani jawa wata yara wata aka sa aka lille wa lahu azabu saboda haka wannan abu shi ya haka kuma Allah ubangiji ya gaya mana zalincin da kafin shi yake haifar da wannan mulki da yake nufi da zuciya أولئك الذين الله على قلوبهم وسلم وأبصارهم وأولئك هم الغالبون أو غيره أنا لا يدري أكثر إذا هذا ليه شيء لا تصوت شيء لا تصوت يجب وتدرك وقالوا قلوبنا غل بل علمونا بكل ما قليل ما يؤمنون suka ce ai zuciyar mu a yanzu da take Allah ce eh ai an fiye su ne da kafiki saboda haka ɗan kaɗan ne daga cikin suka zama masu imani bari ma kafin yi sa'ahu wa kufin yi ayati lahi wa qatihim an a'a bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghul fa qala Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ko ko ne suke haka لكن من كان الكفر والعدوان وكل آيات الله تقام آيات الله وقدم الأنبياء فمن على باب فهل هجبة وقومهم وحتى المسلمين وحتى القلوب لهم تكافوا على المسلمين وما لهم مسلمين وطلع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فأنت كاذبة سيئا كأس إلا من هو بسأله وقليل ما هو وكثير من الفاسقين ولكن أكثر ذلك وما أكثر ولا أكثر به وما كان أكثر به وإن أكثر ذلك بدون أن تجد كما الآية أو إن جسم ولا أكثر بارك أنت أن يجوى في ذلك شيء تعالى ولي yake da wani cikin baka ne ba su da wani ka kasa samun damar ji wanda shi ya abu da aka magana saboda haka ta Allah ya ce da su ne ba samu ji ba wasu malaman su ce wannan malin masdariya ko kuma bardiya saboda haka muddata kaunihim yastati'u as-sam'a matsawar kasantuwar suna da damar da za su ji amma ba su ji ba suna da damar da za su gani amma ba su gani ba saboda haka wannan ma'in a nan masdariya bardiya wasu kuma malamai su ce ma'in a nan a tana iya zama a kan muhammad dabba amma tare da shiri alfafi biyar da alfafi wato sai ake bi bi ma kanu yastati'u as-sam'a wa lam yasta'milu da kasancewar wasu suka yi kada ku zo lafiya saboda saboda da kai wani abu ba ka biyar da su da su domin kasance suna ji su akwai shi da za mu kan wannan ba amma yanzu wannan duk suke biyar da alfafi saboda haka da cewa a kan wato tana gani a kan ma'ancin dabba wato da amma aka ce fasu ce inda ba a ce haka ta ce saboda kasancewar suna da damar da za su ji amma suka ci ji da gangan suna da damar da za su gani amma suka ci gani da gangan wanda shi ne aka ce haka wanda ce ba na ne ba su kula sana'a abin da ake yi ba ni lafiya ce ba su kasance ba suna da damar da za su ji saboda wannan sifar ta iyayen gidan ke su ko kuma kansu alamun arziki na suna ya amurwa aiki na suna ya amurwa aiki na suna ya amurwa aiki na suna ya suna da shi idan da ne da kuma yin suna ya bani a samu a kuma wani da rigu za su yi su da tsari ne alamun arziki na suna ya suna da kamar da ke da ya amma ma yi na su da ya wata da hannun da ya aure أولئك المسلمون وسأل على يقول فيها الملك ولا شيء ولا أولئك أمرهم آباء يقولون بها وسأل يقول بالكيس باب عشان هذا الجبر وما أمر من وجه من الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم هذا باب سورة زمان مسلمات تنسى وإذا مر الأسفل لهم أعداء ولا يبالي كانوا يدرسوا ما يدرى muke da yin zama to su waɗannan gumakan nan ba na kuyar tafi da sama saboda wata abu ya zuru da ke ga wata yi tsiro wa ba ka yi tsiro da su kasa ce wasu da ke gani ba wannan akan abu da aka yaka magana bari da ina da kan sun samu ya kai zama mai ko naka to haka ne ma ka kuyar tafi da sama wa ba ka yi tsiro amma akan aka wani ya yi magana a kan wa ke wuce wani abubuwan da su ba ba أولئك يقومون على ربهم ويكون أتاب هؤلاء الذين كفروا على ربهم على أنفسهم والظالمين يدخلون على الله ويكون هؤلاء وهم الآخرة هم كانوا أولئك أن يكونوا مفسدين في الأرض وما كان أولي من الله من أولياء يضاعف لهم العذاب أنا هنا اللي عذاب أجل يضاعف هذا شيء أشياء كبرى سكتكار الفاش دشي أسمعك أما إن بدأ إبن كثير يكون عامل سؤال الكبرى يضعف يضعف ظهور العذاب يضعف ظهور العذاب شيء إلى أشابه يتسوى يضائف يضائف ومرفع يضائف ومرفع في الحديد في الحديد وهاهنا وإذا كان يضائف وهنا يرى من سورة البقرة ولم يضائف وهنا هو أعمى كثيرا والله يجب ويقول الشيء الذي يضايقه يضايقه كيرفع يضايقه يرفع كيف يرفع كيف يضايقه في حديث أسود الحديث أقول لك يقول هو هو أسود كيف من الشيء وهؤلاء تقول له ولا تجد كما شكره كما كما كما تقول مثلا له ناجو لأنه كبير damuwa ko suke sama a kayyata da ya shafi sai shukuru shi kuma littafi wa abin kaga mutum biyar daga cikin afirka ma'aurawa ba ina ba za a biya kama da su na biyu da ilimin da biyu da abuwa da na biyu da abuwa ne ba na biyu kama shukuru na biyu da abuwa da ilimin da biyu haka ne لا يمكن أفراد العلم كثير تشكل كان لا يعلم ابن عالم شيء لا يكون ولا ولا ولا أو أقام غير قائم يضاعف الظلمة في الحديث وإيبنا كما أو كما شكره والعين في كل ثقل والعين عين في يضاعف ولا يضاعف ثقل أي تفكير تحقيق كما دار كما جاء كما جاء وصف وضد هو شرط الآية كما جاء كافي ضروري كافي لا كما جاء كاف شيء ليس عالي جاء مسلمة كان شيء ليس كثير saboda haka da ibn kafir da ibn ali suna yi shajja ne akan ainihin din shi inda shi a shafi ya rabai a kai shi kama shi kuhu wal ainu fil kulli tuqila kama gara kuma ta kaucin wata kama gara da jimla kama gara yana cikin hadis inda irin wannan ke kewaya a cikin alƙur'ani to da ibnu kafir da ibnu amir suna yi shadda ne akan ayyun shi ya kama gara kuma ya rabi da kafun da ibnu amir jarin kuma da ibnu kafir to ya ga kuma shi ne mai jarin kafun kuma da ibnu amir shi ne cewa kama gara kamar yadda shi kewaya a cikin wannan magana a cikin al'ani da tafiya sai ta kuma a wasu da yi kama na wani na al'awar mura'aba wasu mura'aba da da wani mura'aba da al'awar mura'aba shi ba mura'aba yake cewa ya zuwa da kyawun na ramu riba ya zuwa da kyawun na ramu riba al'awar mura'aba sai ta mura'aba aka yi tura da yi mura'aba aka ce karanta sun wani rukun a kai yi da su dini haifun da haifun a nan da عطيته هو قال أعطيه بشر يجب بكسر السين ألا يخرجها سين الكسرة حيث أتجل فإن اليهود إن لا يعرف الشمالات لأسباب لا تتكارى هل أعطيه شيء بكسر السين to da aka yi mun dawo kun yi magana a kai sai mu ce yurani wa hu na cikin suratul baqara in fa kamar da haka ka ce yurani wa hu fa yurani wa hu lahu al'aqal kasira sai ka wata ra'a su ba ya suka yi ra'a a wannan wajen shi ya ce samani ku sama na yi ibnu kadir abu am kaga mutum تنشير بالنفس شير للكفاية والمسجد لو هذا الكفاية يا رمضة هذا وجود جياد أكثر الرابطة ثم أكثر الثالثة والنفس يضاعفه فيضاعفه هذا الشيء هذا والأما أبو إيسا يسا يكون في أيام ولا أيام في يوم يوم يوم أي جياد أبو إيسا يكون في أيام ولا سوى كل domin shi abin da yake da ke ke karantawa sai ce faryutar iku ku faryutar iku ku shi ko yi ba hannun sai ce faryutar ima ku a tsarin gafiya to saboda haka shi ibn kafir faryutar iku ku yake cewa saboda haka dan wanda aka yi wata ita ce ta sa ya shiga cikin kamashi ku hutun da ya ce a cikin yuzani wa hurfa yuzani wa hurfa wa ya ce ya mata kamashi ku amma inda yanzu ba yana gobe na wani wani su zama da rai amma a amfani a nan inda sun zo wajen ya kamata mai magana a kansa a cikin wannan kwai za a yi kuhu da wasu abin kasira akwai kira wani kamar haka akwai masu yawa kwai za a yi kuhu da hu al'amar kasira akwai masu yawa kwai za a yi kuhu da hu al'amar kasira akwai masu yawa kwai za a yi kuhu da hu al'amar kasira akwai masu yawa kwai za a yi kuhu da hu al'amar kasira duk tafiya wannan shi ne abin da yake magana a kai to amma abin da yake zuwa kama shukruhu wa ta'ayyun bil kulli tukila kama dara wa ya kama dara fi qur'an da yake tabir duk inda ta zo a nan wajen har da irin wannan kayan da wani ya zai yi za a yi wai za ku san da yi za a ku da man ya sha ku zai ku na al'adar ku yi za a ƙi hu da hu al'adar ku wani ya zai ƙi hu kamar yadda shi wanda ya yi za a yi al'adar tafiya يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تأتي المضاعفة حتى يمكن ويستهلك كما دار والعين تكل كما دار والرسول وبين كثير طبعا الشيء كثير في الغلط وقل أتيتم بكسر الدين حيث أتنجى وهم لا تقيتم magana suna cikin bakara ne amma dole muka ɗauko aron waɗannan baitunan don mu zo mu yi wannan warwar tarihin nan na yura abu da hulul asa wanda shi muka ji da cewa an ce musu yura abu da hulul asa to ya ga haka yake ba ana kuma da azaba a yanzu a mata mu da su da sama gobe ba na ta kawo ba kan su ne da kuma kai ne kuma mu kasance suna da yura ba ta da mu gani rukunin
Alhamdulillah, Allah ya saka da kai. Ah, ah. abin da ake so a nake nan dan uwa assalamu alaikum kamar yadda aka saba dura na irin wannan wayanda mutafi na alqur'ani ke hannun su maulana sheikh wani dr alhafiz sheikh munir sheikh jama yana sadaukar da shi ga dukkan wanda yake a hannun shi domin a tafi gida kuma a ci gaba da karanta shi da fatan Allah ya rubuta wa Maulana mizani ayyuka shi na alkhairi. Malar ba yau ba ne sun yi tunanin gwamnati. Da insha Allah. Na ta mutu muna da tambaya. A wani bawan Allah da yake tambaya ce shi da ɗan uwan shi shi ne yake kasuwanci. to yana cikin wannan harkar kasuwancin sai sai yayin shi a ciki to suna zaune suna zaune da shi sai zama ya ɗan yi mai rauni sai bai yayin nan sai ci gaba da tafiyar da wannan harkar kasuwanci to an fara lafiya lau sai riba ta zo aka raba to amma kuma da tafiya sai tafiya sai yayin sai ya nemi kamar ya ture shi a cikin al'amarin kasuwanci shi ne yake neman shawara ko fatawa a kan ya zai yi da
idan za a yi haka kuma ana yi dan a wuri ba idan ba ba ba za a samu wannan ribar ba ko bai zama wani bangare da yake ci da wannan to shi ke idan kuma ya ci da wannan ya wuri idan kai da ba da zuci to wannan kuma wani abu da yake insha Allah wata ne ke wani ta shi daga wani wannan abu da ke tsoron kan zuci da ba amma dai a zauna a yi sai da shi a zauna a kafa abu a kan daidai dan kar abu ya zama an samu matsala a nan gaba wata za ta kai ga zuci kuma da ba a so ya kashi da yawa amma kuma idan ya yi shi haƙuri ya ga ya bauta ne akan wannan in yana da halin zai yi ya bar masa kawai ya kamar shi kawai shi ya kamar na kawai ya kamar yi ba Allah zai ke wadar da shi a insha Allah da fara
alhamdulillah الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا amin
Amin. ولا غير الاسلام انت ولا مجلس ولا سبيل ولا غيره امين يا ذكر ولا نبي اسلام المسلمين يا رب العالمين امين ربنا لا تجعل الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه امين انك انت الوهاب امين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله محمد النبي والقران العظيم امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون امين وسلام على المرسلين amin sallallahu alaihi wa sallam